العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام البررة فنحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية أهل الجنة في الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن شاء الله ilgi ceci zankai kai yango sangara bo ima dangai min gai sannai gayi borai mu dugite goyo kan kandai eh alhamdulillah ina ko subhanahu wa ta'ala sabu irko subhanahu wa ta'ala sabuwe mu banda irin sallidan irdi yausu banan taga kanci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani banda irin carfo da alfilamu tare carfo ya mu hakika irti lokaci fuku kan nirfai ilmin marubu ba ta mawura manti haiku ce kala adamai ziyadin lainu irko yana ce wa ma tashauna illa an yasha allahu rabbul alamin wajen sai kamancin da kukan yan zama irin lokaci sambo insha Allah ir wani alfaga kan irgo batu ir alfaga gina kan ce ashekh abdul malik a to fara insha Allah an gano ga kwanda irce wazo da gina hausa sanniga wukan bon alfaga a gaba an ga masalan irce an ga mai lakkalai in ka ci zamani wani karra irgo ifo ci zamano karra irgo an gano ga ce haifu kai irgo fonda irgine kanga ce siyasa wadin bonno alfaga gaba nga milla kale candi irko subhanahu wa ta'ala ma alfaga wa fa kandi da woka gaba masalan irko subhanahu wa ta'ala mir mono lakkal da fahamai kan ga faham alfaga won sannu te alfaga fal yatafaddal mashkura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin Musulunci a yau sha biyar ga watan safar wata na biyu hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin kama gaba yadda masu ilimin tarihin kiristanci suka faɗa Allah shi ne mafi sani da abin da yake gaskiya bayan haka ina cike da farin ciki game da abin da ya haɗa mu a wannan wuri wannan ba shi ne darasi na farko ba da muke gabatarwa a wannan wurin kuma muna jinjinawa muna yaba ma wanda yake ɗaukar nauyin gabatar da waɗannan karatuttuka saboda alkhairi da yake kawowa ga mutane wanda wannan karatun yana amfanin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya san iya arjinsu, kuma wannan buziri ne gare mu duniyanmu da lahira. A yau, insha Allahu ta'ala, za mu tattauna a kan maudu'i na duniyar da muke ciki a yau, a kan abin da shafi siyasa a duniyar yau. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabatar a yanzu nan kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya a matsayina na ɗalibi ba malami ba ɗalibi mai neman ilimi zan gabatar da takaitaccen nasiha kan abin da shafi siyasar duniyar mu ta yau abin da za mu fara da shi shine cewa kalima ta siyasa ba kalima ba ce ta nasaru ko kuma turawa kalima ce ta larabci kalima ce ta addinin musulunci domin ita siyasa ana kiranta a cikin yaren faransanci politik turawan ingila suna kiranta politik ana karantar da ilimin siyasa science politique a jami'o'i na duniya ko kuma political science amma kalima ta siyasa ka ɗauki dukkan dictionnaire na larabci kamus ko ka ɗauki dukkan dictionnaire wanda yake kula da kalimomi na hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman irin annihaya fi gharibin hadis na ibn al-asir kalima ta siyasa balaraba ce musulma ce ta samo asali daga sasa ya susu siyasatan sasa ya susu siyasatan idza dabbar al'amr wa aqama alayhi idan laraba suka ce sasa ya susu ma'ana sasa ya shugabanci wani al'amari ko kuma ya tsara wani al'amari ko ya tsara yadda za a tafiyar da wani al'amari to kaga muna sun ɗauki cewa ai turawa ne su kawo siyasa hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بني إسرائيل سن كسنتي وأن سكي شغاغا با أتكين الأمر رسو وأن الله يقورا سجاغورا تيسو سوني الأنبياء النباوة تسوسهم سنا سياسا تسو سنا شغبان تسو ashe cewa wannan kalima turawa suka kawo ta yana daga cikin abin da ke kawo mu da matsala in muka dubi alkur'ani mai girma kalima ta siyasa ba ta zo ba shi yasa ban ce muku kudi ba cikin littattafan da suke kula da kalimomi na alkur'ani ba irin almufradat fi gharibil qur'an na imam al-asfahani amma alkur'ani yayi amfani da kalima ta hukunci inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kenan shi yasa aka samu alhakim mai yin hukunci sai muka ce hakimi mai yin hukunci mai jagorantar mutane alkur'ani ya yi amfani da kalimomi irin na hukunci da na annabta da na manzanci don nuna jagoranci amma cikin alkur'ani tun daga bakara hannasi ko tun daga fatiha hannasi babu kalima ta siyasa amma ya yi amfani da waɗansu kalimomi waɗanda suke nuna wannan shi asalin jagoranci abu ne wanda yake tilas shi yasa annabi adam da Allah ya niyyar ya halicce shi ya sanya masa suna khalifa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Allah yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ambata ma mutanenka lokacin da Allah yake inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa to malamai sun tattauna kan kalima ta khalifa tun da ta zo ne akan wazni fa'ila shin fa'il bi ma'ana fa'il ko ko bi ma'ana maf'ul in an ce bi ma'ana fa'il khalifa khalifun ne kenan wanda zai zaman tuwa zai mai game da zartar da hukuncin Allah a doron kasa ko kuma in an ce khalif khalif bi ma'ana makhluf wanda wani shi zai mai ma wani ibnu kathir sai ya zaɓi wannan fassara ta cewa abinda ake nufi waɗansu za su tsumaye ma waɗansu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah shi ya sanya ku waɗansu za su maye ma waɗansu kun ga nan da shekaru kaɗan za mu tafi waɗansu za su zo su maye bisa doron ƙasa kamar yadda waɗansu sun rayu gabanin mu sun tafi sun bar mu waɗansu malamai suka ce a'a khalifar Allah to sai musamman irin Abdulkadir Shaibatul Hamd a cikin tafsirinsa yake cewa Allah ba a cewa yana da khalifa domin mi domin shi khalifa wanda zai mai ma ne bayan babu ka shi ko babu lokacin da za a cewa babu Allah wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut annabi Musa ya ce ma Haruna dan uwansa ya zama to khalifarsa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa wa'adna Musa 30 laylatan وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي يا ce mai ka zamanto halifa ta baya na shi ko Allah bai da baya ba a cewa ga bayan ubangiji amma malamai sun ce wannan fassara da shi wannan bawan Allah yayi wato babu laifi a kanta da ya nuna cewa akwai kuskure ma'ana babu kuskure dalili kuma shi Allah ba a sifanta shi da halittu balle a ce ma yana da baya kenan tashbihin Allah da dan adam nan bai ma ko taso ba kuma Allah ya kira Dawud da khalifarsa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya kai Dawud mu muka sanya ka zama to halifa a bayan kasa kenan halifa ne na Allah kenan dole a gurguje sai an samu khalifa a bayan kasa ka dibi littattafan tafsiri da ayatul ahkam da irin aljami li ahkamil qur'an na imam qurtubi sun kawo hukumce hukumce na khalifa yadda ya kamata ya kasance da sharuɗin sa da kuma adwa'ul bayan fi idahi alquran bil qur'an na muhammad al-amin ash-shantiti rahimallahu al-jami anan dole sai mun ja hankalin ƴaƴanmu da suke karatun lakkol ko boko saboda in an zo cikin geography da istuwa ana nuna cewa asalin ɗan adam daga biri ne ya taso yana rarrafe ya fara tahiya yana tum yana tuma da duke har ya dan fara tashi ya rika sanda har ya miƙe za ɗan adam wannan aqida ta ci karo da alqur'ani domin shi alqur'ani ya nuna annabi adam shine ɗan adam na farko kuma ta ci karo da kiristanci domin kiristanci ya yarda cewa annabi adamu shine mutum na farko to ya aka yi kuma aka dawo aka ce da adam daga biri ne darwin shine ya faɗi wannan ba yahudi dalilin da yasa kuma wallahu a'lam malamai suke cewa saboda su yahudawa Allah ya taba mayar da iyayensu birrai walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in to tunda Allah ya maida su birrai sai ya dawo ce asalin dan adam daga biri na kiran kowa ma asalin shi daga biri ne to idan asalin dan adam biri ne mi yasa birrai na yanzu ba su haihuwar mutum kuma mi yasa mutum yanzu a matar nite bai haihuwar biri to don haka ɗalibai ku yi hatta irin waɗannan tunani da ake kawo a alakwal don an faɗe su da an faransai ba wai an faransai ko an dangane da muke son a faɗe su ba a'a shin gaskiya aka faɗa ko kokariya kenan dole sai an samu halifa da shugaba sha'ir yake cewa لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم تابوا bai wa mutane su zamna kara zube ba su da shugaba sannan kuma babu shugabanni idan ya zamanto jahilai ne suke jagorantar al'umma to don haka ashe jagoranci matsalabun shar'i abu ne wanda shari'a ta nemi a tabbatar da shi wannan kalima ta siyasa kenan a cikin yaren larabci da kuma ma'anarta a cikin wato hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma irin yadda alqur'ani yayi amfani da wadansu kalmomi na nuna jagoranci duk da yake alqur'ani bai yi amfani da kalma ta siyasa karara ba bayan wannan ya kamata mu gane cewa kalima ta siyasa ba wai tana nufin jagoranci kawai ba a'a siyasa tana nufin iya tahiyar da al'amari akwai siyasa ta jagoranta gidanka akwai siyasa ta abokantaka akwai siyasa ta zaman tare akwai siyasa ta iya aiki akwai siyasa ta iya mu'amala da jama'a mu muna ɗauka siyasa kawai wani lokaci shine kawai ana nufin a ba mutum jagoranci a ba haka take nufi ba a a iya tafiyar da al'amari tsayuwa akan wani abu sai ka ji an ce wani ya iya siyasa ma'ana ya san yadda ake yi a cimma nasara a cikin al'amari siyasa nuksan mu ta biyu tana da nau'i daban-daban daban-daban daban-daban ta tafiyar da al'amura to amma ba na son na ja bayani kan nau'uka na siyasa don mun taɓa yin karatu akan wannan mawdu'i a banfere wanda duk ya saurara ko kuma in sun sake sawar redifusion za ka ji nau'i na siyasa daban-daban daban waɗanda muka yi bayani amma a nan zan yi bayani kan nau'i guda uku na siyasa su ne nake son na yi bayani a kansu kuma na faɗaɗa bayani a kan ɗai daga cikinsu saboda tasirinta a rayuwarmu ta yau na farko akwai abin da ake kira siyasatul ghaya tubarrirul wasila siyasa ta alghaya in an ka ce alghaya shine buri ko bukata bit tubarrirul wasila yana halattar da hanyar da za a tafiya a kanta ko da wannan hanyar ta kasance ba hanya ba ce mai kyau siyasa ta biyu ita ce siyasatu wato at-taghrib bit-tauba siyasa ta ruduwa da neman gafara domin an ce Allah mai gafara ne sai ai amfani da wannan siyasa ta uku sai siyasatu tasattu wara alkawali siyasa ta ɓoye haƙiƙanin abinda kake son ka ci kai gare shi to waɗannan siyasoshi guda uku su ne nake so in yi bayanin su a gurguje saboda lokacin namu ba yawa yake da shi ba na farko za mu fara da siyasatu at-taghrib an ce Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne to sai ka iske wani zai yi amfani da wannan dama na tunanin cewa yana iya saba ma Allah daga baya ya tuba wanda shi ne abin da yau ya kai mu ba wai masu son jagoranci ba kowa abin da yake tunani bari in saba ma Allah in an kare kuma sai in dawo in zan musulmi na gari zai ɗauki ayoyin rahama amma sai ya manta da ayoyin azaba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب Allah mai gafara ne kuma Allah mai tsananin ukuba ne to sai mutum zaɓi ayoyin rahama ai an ce Allah mai rahama mai rahama cewa Allah yana da rahama kai ko kana son ka aikata saban Allah to wa ya gaya ma Allah zai barka sai ka ƙare saƙon har ka samu damar tuba ka san lokacin da zaka mutu to wannan ita ce siyasar da ƴan uwan Annabi Yusuf suka yi amfani da ita me suka ce Allah ya ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin id qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana lafi dhalalin mubin اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف ككشف يوسف كان كيسا اي بناتي اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا كوكو جيفا شو تكسا ككشف تاني ان بابا مش بيغني yakhlu lakum wajhu abikum sai fuskar babanku ta dawo ma'ana suna son ya rinka samun natsuwa da su ba da Yusuf ba ba wai yarda Allah ta ake nema ba a'a son dai aka yi babu shi yarda da su ba ko su nemi yarda Allah wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun kare banna sai ku yi istighfari ku ce Allah ka gafarta mana shikenan sai a zaman tuba ku to wannan da yawan mutane ba wai masu son siyasa ba ko jagoranci duk muna da irin wannan tunani illa man rahimallah sai ga mutum yana son ya aikata barna wai in ya kare zai tuba to waye gaya ma kana karewa har ka samu damar yin tuba Allah bai kafiran ka ba siyasa ta biyu sai siyasa ta tasattu siyasa ta ɓoyewa wannan kuma yana daga cikin siyasar da ake amfani da ita a wannan zamani shine za a zo maka da wani abu a bayyana ma shi amma a ƙarƙashinsa akwai wani abu da ɓoye shi yasa wani daga cikin masu karin magana yake cewa as-siyasi yahuzzu yadaka qabla al-intikhabat wa yahuzzu kiyanaka ba'da al-intikhabat dan siyasa zai jijjiga hannunka kafin zabe ya gaisa da kai amma bayan zaben zai girgiza kasancewa kada rayuwarka wato a bisa doron kasa domin akwai abin da ya koye maka wanda ya san da in ya bayyana ma shi ba zai kace maka cimma burinsa ba wannan kuma matsala ce shi yasa yanzu za mu shiga cikin fitintunun zaɓe Allah ya kare mu da ƙasarmu za ku ga abubuwa daban-daban babu ɗan siyasar da zai fito ya ce Nijar daga cikin abin da nake so ina son in na hau zan hana zan hana aure a Nijar suna faɗi yanzu ya ce a'a Nijar aihuwa ta yi yawa a rage aihuwa Nijar akwai ɗan siyasar da zai faɗin wannan yayi yawo cikin Nijar to me yasa in ya samu mulki zai faɗin wannan saboda siyasatu tasattur zai ɓuyi hakikanin abin da yake so bayan ya cimma burinsa sai ya bayyana muku yanzu abubuwan da ba su ba duk wanda yake da niyyar kokarin yakar addini a yanzu ba zai yiwa ba da an ce katurban dizinar furtan musulmi kenan za ka gare shi yana karatun qur'ani za a gano shi da rike da qur'ani za a gano shi yana sallah za a gano iyalai da matan da matan shi cikin hijabi duk sai a ce a sai ɗan musulman pratiquant ai ta kuwa a ce mutumin kirki ne amma ƙarshe bayan ya hau yana da nashi tsari wanda yake son ya jako a kan shi saboda yanzu ya samu jami'an tsaro suna kewaye da shi ya samu shi ke sawa shi ke hanawa kenan yanzu zai bayyana hakikanin al'amarin abin da ke ciki to wannan ita ake kira siyasatu tasattura wato a ɓoye hakikanin al'amarin abin da ake so ma'ana za a yi amfani da yardar da kuka yi ma Allah tunda in kun ga qur'ani kuna yadda da mutum in kun ga mutum na sallah kuna yadda da mutum in kun ga mutum na cikin hijabi masu saka da cikin hijabi za ku ce mutumin kirki ne ashe shi ko duk wannan abinda yan Najeriya suke cewa shiga burtu an yi shiga burtu ne don a aikata banda wannan yana da kyau al'umma ta gano irin wannan tafiya siyasa ta uku wadda a kanta ne za mu baje kolin mu gwargwadon abin da lokaci zai ba mutum da bamu da lokaci mai yawa malamin da ma zai hawa ga shirin hannu gaci kusa gari wato siyasatul ghaya tubarrirul wasila suna kiranta la fin justifie les moyens wato inda ake son a cimma ma'ana idan mutum yana son ya kai ga burin shi to hanyar da zai amfani da ita ko da mai kyau ce ko ba mai kyau bace ya halatta misali don ku gane mutumin da yake son ya gina masallaci ai gina masallaci abu ne mai kyau ko to shi kenan sai ya je ya dauki bindiga ya shiga gidan mai kuɗi ya je ya karɓo kuɗi sai zaka gina masallaci kaga hanyar da ya bi ba mai kyau bace amma burin shi menene buri ne mai kyau to sai musulunci ya tantance wannan mas'ala shi wannan abubuwan suna da fuska guda hudu abinda ake cewa al-istiqra cikin ilmu usulul fiqh bin diddigi kamar an ce ma abu yana da fuska to sai ka diba baya gaba dama hagu sama ƙasa ai an kare ku to ko ina ka kewaye don saboda ka samu hukuncin shi sai malamin suke cewa yana yiwuwa hanyar da aka ɗauka ba mai kyau ba ce kuma abin da ake son a yi ba mai kyau ba ne ba ruwan Allah da wannan cikin waɗannan huskokin guda hudu uku Allah bai son su guda Allah yake su misali mace ta yi karuwanci kudin da ta samu mine ne haramun ne ko so sai ta shagiya da su kuma haramun ne ba ruwan Allah da wannan misali sai mutum ya samu hanya mai kyau amma abin da zai aikata ba mai kyau bane kuma babu ruwan Allah da wannan sai mutum ya je ya kasuwanci ya samu kuɗi kasuwanci ai halas ne wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba sai ya je kuma ya sha giya da kuɗin ba ruwan Allah da wannan aiki ne to kuma sai mutum ya je ya nemi buri wanda yake mai kyau amma hanyar da zai bi ba mai kyau bace to shi ma Allah ba ruwan shi da wannan misali mutumin da ya je ya yi fashi ya samu kuɗi amma kuma sai ya gina masallaci ba ruwan Allah da wannan kenan in hanya ba mai kyau ba buri ba mai kyau ba ba ruwan Allah da shi in hanya ba mai kyau ba buri mai kyau ba ruwan Allah da shi in kuma hanya mai kyau ce amma burin ba mai kyau bane kuma babu ruwan Allah da shi amma wanne ne Allah yake karɓa cikin waɗannan ababen guda hudu shine hanya ta zamanto mai kyau kuma buri ya zamanto mai kyau hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ayyuhan nas ya ku mutane bai ce ayyuhal mu'minuna ba domin an turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga mutanen duniya gaba daya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo ne gare ku gaba daya ko kun karba ko ba ku karba ba wajibi ne in isar da sakon Allah zuwa gare ku inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakacce ne bai karba sai mai tsarki kenan hanyar da za ka samu dukiya ko za ka samu abu ba sai dukiya ba ko mulki to ya zama to hanya ce mai kyau sannan kuma inda za ka sawa wannan mulkin naka ko dukiyar taka ko ilimin naka kuma ya zama to hanya ce mai kyau inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba to su turawa su suka kirkiro wannan la fin justifie le moyen sai suka abka mu a ciki dan haka yanzu tun da lokacin mu bai da yawa za mu fara da kawunan mu matsalan mu ta gida ƙarshe kuma sai mu bada misali da su turawan daga inda aka ciro wannan akida bari mu fara mu yi tatbiqi al-ghaya tubarriru al-wasila sai mu fara da mulki da kuɗi duk mutumin da ya samu mulki akwai tambaya biyu da ya kamata a yi mishi al-masdar wal masraf ina ne tushen samun mulkin naka wace hanya ce ka same shi sannan al-masraf ina ka sanya wannan mulkin naka mai kuɗi ina ne ka samu waɗannan kuɗaɗen wal masraf a ina ka saka su wannan shine abin da kamata a tambaye ka to kun ga da wuya ka samu mai mulki a yanzu ko mai kuɗi a yanzu wanda za a mai tambaya ina ya samu kuɗi dan in an kai wannan tambaya ya san an an bashi matsala ko to ba nan duniya ta matsala take ba sai lahira dan in nan duniya ba za a tambaye ka ba ko ko ko an tambaye ka ba za ka bada amsa ba lahira fa dole sai ka bada amsa ko da kaka zuwa abin yana nan rubuce ahsahu Allah wa nasuhu Allah ya kiyaye kuma kamanci da ka zo za ka gani kowa sai ya ga abin da ya aikata wa kulle insanin alzamnahu qa'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ayoyin alkur'ani suna da yawa cikin wannan ma'ana da suke nuna cewa duk abin da ka aikata za ka iske shi to kun ga wannan shi ne tambaya wadda da yawan mutane ba su son ta a nan duniya shi yasa ɗalibin ilimi wanda yake son ya nuna yana da karatu babu da ya faɗi wata mas'ala sai a ce a cikin wani littafi in babu karatun babu gaskiya kenan ina ne ka samu wannan mas'ala aya ce ta alqur'ani faɗi a wace sura take hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faɗi a wani littafi yake kuma ya inganta ko bai inganta ba a'a malaman fiqh ne sun kai istinbati to malaman fiqh na malikiya ko shafi'iyya ko hanabila ko ahnaf a wani littafi a wace safha reference bature bai karba abu sai an bashi reference to shi yasa in kana so ka gane mutum yayi karatu ba wai shi ta babatu ba ba ta baci a'a ya ce maka mas'ala kaza cikin aya kaza an gama ko cikin littafi kaza hadisi ya ce kaza kuma hadisin ne ingantacce na ko ko malaman fiqh sun yi istinbatin wannan mas'ala karkashin aya kaza ko hadisi kaza ko karkashin nassoshi kaza wannan shine ilmi amma kawai ka tafi abin da ka gada ma wannan kamar bambancin shi da hira kaɗan ne kana jawo ayoyi ne karshen ta amma baka fassara su inda ya dace to wannan tatbiki na farko akan wannan siyasa abu na biyu alghaya tubarriru alwasila cewa inda za a tunda ana son a samu mulki kuma mulki a musulunci abu ne mai kyau in dai za a neme shi ta hanyar da ta dace to sai a bata hanya ta aqida yanzu kasuwar bokaye za ta tashi yanzu kasuwar mallan boka kaga an hada abu biyu mallan kaga tauhidi boka kuma kafirci to da kafirci da musulunci suna da kafirci da musulunci suna haduwa ba mallan boka na ba kafiri ne kan ma ku hada mallan da boka ba su haduwa amma saboda ayi dubara sai a ce mallan boka to wannan kuma da yawa za su rasa imanin su kuma duk yadda an kai in mutum ɗari sun kai shirka cikin yan takara wallahi guda na zama shugaban kasa kenan ko da duk sun ga bokaye gaba ɗai guda na zai samu duk matsayin da kake nema in ku dubu kun kaje kun ka ga boka gudana zai samu wanda Allah ya kaddara ba za ka ga mutum ya hau very minuwi karhe ɗaya na dare bayan an shiga kwana kun yi hira da shi kun ƙare minuwi ya shiga da ya an yi ma mota plan an cika ta da mai sai a ce ma direba ko ya fita da direba ko ya fita shi kaɗai ya yi cikin daji ya biya da kuɗi 'yan sankimil sankimil sabbi ko 'yan dimil dimil sabbi kuɗi kakan ko ƴan domin domin ko ƴan milfin milfin a kwashi miliyoyi a sayin da buka yana can cikin bukka ya yi zuwa ya yi zuwa hamata na mai wari sai kaga dj ya zo inda buka ya ba da yasti abiya mai bukata wajen bukata kuma sai an tuɓe shi wani lokaci a bar shi daga shi sai kilot wani lokaci a bar shi zir a ɗebo ruwan itace a haɗa masu wari a yi mai wanka sannan kuma a zamanar da shi yana yiwa ma wani lokaci in ya bashi takaici masu yarin kai mai mari mari ya mammare shi kuma in an kare kuma ya ɗauki kuɗi ya bashi wani lokacin kuma mi zai yi da shi ya sa shi saɓon Allah ya ce sai ya ɗebo wani abu daga cikin kabari ko kuma sai an sha jinin jariri kuna gani nan ya mai kwanakin baya da an kai ta ɗaukar jarirai sai da an ka jandarmeri sai an ka kama wani ko da an ka kama mutumin yace ai ba shi kadai bane sa su ake yi ko wani jariri akwai pre da ake basuwa saboda aje ayi tsahi da su to yanzu tunda ana son mulki yanzu alghaya tubarriru wasila hanyar da za a bi a samu mulki sai an kafirce ma Allah to bari a kafirce ma Allah a kai ga mulki tunda mulki abu ne mai kyau wa takunu min ba'dihi qauman salihin sai a tuba sai a bar shirka tunda an samu mulki to waye ga ya ma zaka samu mulkin sannan wa ya gaya ma kana ƙare shirka baka mutu ba shi ne abin tambaya to kaga wannan siyasar mai hatsari ita ce ta kai mu a cikin wannan hali da muke ciki za mu je gaba saboda mu sallar suna da yawa sai mu zo zuwa ga sallah in an ka fara kamfani ana iya yin salloli biyar jami'i akwai wanda daga ran da an ka fara kamfani ya bar sallah yau in ka shiga sallah cikin masallaci da mutane kai yi minti goma sallar azahar da an fito sai a ce malamin nan ya tsananta ma mutane wannan irin sallah ko zamanin sahabbai ta yi yawa amma zai zo in ana campaign a ce shugaban farti zai wuce zai tsaye bakin hanya tun na ba hatrozar yana tsaye cikin rana yana jiran wani mutum wanda bai ma san shi bai zo ya daga mai hannu kai baka iya tsaye minti goma sha biyar gaban Allah wanda ya halicce ka ya halicci duniya ya baka komai sai mutumin da bai san da zaman ka ba to salloli sai a ce kai ku bar zancen sallolin nan a bari ha a ƙare kamfani to waye gaya ma ana ƙare kamfani baka mutu ba wai kenan barin salloli hanya ce wadda ba ta da kyau amma tun da ana so a kai ga mulki a bi wannan hanya don a buge sallolin radda an ka kai ga mulki sai a dawo yin ana niyyar sallah ayi in ba a da niyya a bari daga ina wannan ya samo asali alghaya tubarrirul wasila sai mu je misali ya gaba dan a gurguje na zan baku karatun faɗi gare shi kwarai sai mu je zuwa ga dukiya ta al'umma yanzu ana cewa coronavirus talauci ta yi tauri wane ne wane ne duk cikin halin da ake ciki yanzu kowa ya tsaya cek ana jiran a fara kamfani yan an fara kamfani kuɗin da baka taɓa gani ba a duniya zaka gan su habbuhun kuɗi mawaƙa sai sun yi ana ɗauko ‘yan dimil dimil jika goma goma ‘yan sankimil sankimil jika biyar biyar ‘yan domil domil jika biyu biyu ‘yan mil fram mil fram ‘yan seksan seksan ana zuwa ana watsa ma mai waka za a tattara samari a ba su kuɗi a karshe karshe su sai manya-manyan rediyo a ba su sai portable karuwai kaso su ta tashi kowa sai ya samu kuɗi sai ka tambaya wai waɗannan kuɗin da mutanen nan suke rabu a ina suka samu su mutumin da tare da kishi jika ɗari uku ne yanzu kuma duk fara in yazo turansa mile ka batuwa ya rabe kusan 30 miliyon to ina ya samu su wani ya rabe 100 miliyon a ina ya samu su mutumin da yake ɗaukar 300 mil farmuwa a shekara duka tare da kishi 3 miliyon 600 mil ne to ya zo ya rabe 300 miliyon a kamfani kudin shekara ɗari ya rabe cikin kamfani kuma shi bai shekara ɗari yana aiki ba a ina samu da kuɗi sannan kuma dukiya ce wadda ba ta halas ba za a saka ta don mi don a nemi mulki tunda mulki shari'a ta yadda da shi bari a kashe dukiyar al'umma saboda a samu mulki alghaya tubarrirul wasiya duk wannan siyasa ce ita ce take mu haka yana da kyau mu hankalci hakikanin abin don kada mu sa tsammanin haka ne abin yake tafiya babu wani abu bayan shi a'a akwai wasu abubuwa ne waɗanda gadar su muka yi daga kafirai kuma ga son rayukanmu muka je muna tabbatar da shi a cikin al'ummominmu muna ganin babu abin da za a yi to bayan wannan sai mu zo zuwa ga al-intikhabat zabe yanzu nan ana nan dai ana ta kuwa kowa yana cewa zai za a yi zaɓe ga waɗanda an da jama'a to duk ba nan matsalar take ba sai a je a yi zaɓen sai a kawo mugu mugu shi na zero shi zero in shi na gaba bai da matsala a sun da problem ko to amma in ya zo banda a gwanda problem sai mutum shi samu ɗan sai a sa zero ya zan nawa dis eh an ka ƙara wani ya zan nawa sam an ka ƙara wani ya zan mi mil sai ka ga mutum da ƙuri'a goma an ƙara mai zero biyu ya zan mil kenan yanzu ba abin da jama'a kagar demokratiyyar da ake faɗa sabu zirki sifo shi yasa lokacin da aka yi zaɓe na ƙasar america wannan mata hillary clinton ta fi donald trump ƙuri'a miliyon ɗaya da wani abu amma da aka je zaben yan majalisa sai yan majalisar da suka zaɓi Donald Trump sun fi wanda suka zaɓe ta sai aka ce to za a yi aiki da zaben yan majalisa ba za a yi aiki da ƙasa ba ina demokratikin da ake zance tun da yan majalisa yan kaɗan ne amma kuma al'umma ga abin da sun zaɓa kuma ba a ba su ba to menene musabbabin wannan alghaya tubarrihul wasila ya halatta a yi magudin zaɓe maskara suke ce mai komi saboda mi saboda a samu a cimma mulki in yaso da baya wallahu ghafurur rahim wa takunu min ba'dihi qauman salihin abu na gaba lokacin mu yana tafiya si alghaya tubarriru wasila shine alaqabat ita siyasa ai an ce aqaba shine le défi matsaloli les obstacles en français sune alaqabat abubuwan da sun ka kange cin nasara to a siyasa alghaya tubarrirul wasila duk abin da zai hana a kai ga mulki ko da shari'a ta hana shi to ya halatta aikata shi idan akwai wani mutum wanda zai hana a yi magudi idan za a iya kashe shi to ya halatta shi yasa kuke ganin siyasa yanzu duk wani babban malami wanda ake ganin zai iya hana a cimma burin da ake so sai a ce wannan ya kamata a kare da shi duk wani ma'aikacin gwamnati wanda yake son a aikata adalci a yi gaskiya in ana ganin ba a yi sun maburi sai an kare da shi ya kamata a kare da shi duk abin da zai hana a cin maburi to wannan abin halat ne a gudda shi wa ya kawo wannan alghaya tubarrirul wasila saboda ana son a kai da mulki tunda mulki shari'a ta yarda da shi to duk abin da zai gitta na sabon Allah a wannan lokaci ya halatta yasa za a kashe wasu kun ga jarirai za a yi sata su za a sha jini za a yi shirka za a tattara karuwai a yi rawa an zo an ce abin nan ya kamata a ba mata yancin su kai kai ga ci da mace kai ga shashe ta amma in lokacin kamfan yayi da ganyen mai in za ta difa baka da izinin ka tambaye ta waye baka izini kamfan za ta tana da yanci kuma ta hita ba tare da hijabi ba wanda lokaci duk shine yancin mata kai kai da annan kana ɗauki da mace shekara ashirin wai yau baka da izini mata magana amma wanda za ta je ta yi rawa cikin fartin shi shi shine adda yanci a kanta kuma in ba ta da lafiya ba ta zuwa wajen shi ya ba ta kuɗin abin nan magani na farmasi kai za ta zo ta nemi kuɗin magani gari ka in tana jin yunwa kai in tana buƙatar sutura kai gidan haya kai in ma gidanka ne gyara kai faksir ta ruwa kai takardar wuta kai komi kai amma an ka ta zo zaɓe kuma wannan kuma baka da wasu izinin wata magana yanci an gare su su yi abin da suka ga dama wa ya kawo mai wannan siyasa alghaya tubarrirul wasila shi yasa idan kuka dubi tafiyar kasashenmu na Afirka babu abin da ya halaka musamman har kasashen musulmi bari mu ci a Afirka wannan siyasar da aka kirkiro tana da gaskiya abin da ya haddasa mana bala'i yanzu nukutan mu ta karshe wanda da ita zan rufe karatu shine cewa daga ina ne aka ciro wannan fakat wai an ce minti takwas suka yi saura to kai hakuri dai in zazzano su ko da a gurguje wannan aƙida daga turawa aka samu ta na farko daga siyasarsu lokacin da turawa suka ƙara yaƙe-yaƙe hankalinsu ya dawo sai suka zo afirka suka turo 'yan leƙen asiri waɗanda suka zo nan su buluwar insharar ko wane ne muna ji ana waɗansu suka zaka suka gane afirka akwai arziki sai suka koma to yanzu ya za a yi a mulke mu bai yiwa saboda iyayenmu da kakakin nan mu sun kasance sun san ciwon kansu sai suka yaƙi nasaru sai aka ce ya halatta a ƙare da african a kashe wanda bai yarda ba har aka game kai da african waɗanda ma adda taurin zuciya sai african suka haɗe yadda za a yi musu sai a kawo mu matan mutum da diyare a kunna wuta a ce ko ka bada ko ka yarda ko a kada su kaga dole mutum ya yi dole mutum ya yarda me yasa kun kai haka sai suka ce sun ga mentality african ta lalace dan africa bai da tunani kenan yanzu mu na za mu ɗaukar responsibility na mu zo mu sashi ya develope sai sun ka sanya mishi suna colonization al-istimar kaga wai istimar shine wato al-umran aslin kalima ta al-istimar al-umru shine rayuwa shi yasa ake cewa kama umru shekarun ka nawa to istamara da alif da sin da ta suna nufin al-talab ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi ya gafarta mishi fahima ya gane istafhama ya nemi ya ganar da shi wannan shine ma'ana mafi shahara a bayan ɗaukar ma'anoni ɗai ɗai ɗai ɗai har kusan guda goma sha wani abu kadiba cikin sharhi na hisnul rasul na abdullahi gwandu da wani ya sharhin sa a magister ya kawo waɗanda ma'anoni to wani lokaci da alif da sin da ta suna zuwa litta'kid karfafa magana nace istajaba Allah du'a'ahu kage da nufin Allah ya karba ba wai Allah ya nemi ya karba ba to istamara wai tsananin rayar da mutum kuma qur'ani yayi amfani da wannan kalima sai suka bar mu har a cikin tunanin mu na addini suka sanya mu munanan kalimomi wa ila samuda akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها Allah ne muku rayar da ƙasa ko rayu ku rayar da ƙasa ko to su ku sai suka kashe ni yanzu shin abinda an kai muna aka kashe mutanen mu aka ɗauki saura aka kai su turai suka je suka yi aikin da ba a biyan su suka gina turai suka yi noma suka yi reno ƴaƴan turawa yaƙin duniya ya tashi Hitler zai bautar da su suka kwashi mutanenmu suka kai su aka kashe su don a ‘yantar da su kuma mu mu ci gaba da zama bayu wannan shi ne rayar da mu shi ne yanzu an yi civilization mu an yi development ya kamata mu zama muna tunani to a cikin siyasa me yasa suka halatta ma kansu suka kashe mu saboda suna son su cimma mallakan mu al-ghaya tubarriru al-wasila sai mu je zuwa ga al-iqtisad al-iqtisad shine economy tattalin arziki cikin tattalin arziki alghaya tu barri da wasiya sai suka kirkiro wani ilimi da ake ce ma marketing market da english shine marshe kasuwa i'm going to market to suka kawo marketing shine yadda za a yi ka tallata abu dan amfanin ka kai ba dan saboda shi wanda zai amfani da shi ba wannan kuma da turai da sabbi suna yin shi dukkan munan matasa saura da sauran tsohinmu da annan da iyayenmu sun sallar mota da aka ce ma landrover ko to lokacin da nasara yi landrover bai da hankali a cikin da lakka motar shekara hamsin ana hawa har yanzu akwai landrover ko wani aiki sai sun ka ce duk ku bar wannan yanzu yanzu motocin yanzu daga karto sai tol mai yawancinsu saboda mi saboda da ka me ake cewa shi akwai moto suna ne wayo ne kuɗi na da ka haɗe da shi kuɗin ka sun ce wayo wayo an tashi da kai sabadirki suna yin shi ne don mi don saboda amfanin su da ka sayi ya lalace kamar da China take muna kaya ba dan kai ka amfana ba kai wanda ya sayi abin to wannan iktisadiyyan ce sannan suka halatta ma kansu cikin tattalin arziki duk arzikin da ke cikin kasashen Afirka sun yi nadamar da suka ba mu yanci paske sun gano arzikin da ke Afirka yayi multipliyan tunaninsu sun yi bakin cikin wannan amma bari su kawo muna yaƙe-yaƙe su yi muna kireyan terrorist saboda su zo su ɗibi arziki irin yadda suke su waye kawo wannan alghaya tu barirul wasila samun arziki su a wajen su ya halatta musu shi abin su ga dama cikin wannan sai suka ga economy ta duniya ba ta tashi sai ana yaki shi yasa yan republic a America masu kamfanin yaki bindigogi suke son su saboda suke yin yaki an yi makamai wa zai sai babu sai a zo a yi kireyen yaki a wata ƙasa ku kama sayan makamai ku kama sayan makamai kuna kashe junan ku su ko kuna ba su kuɗi suna ajewa alghaya tubarrirul wasiya sai mu zo zuwa ga wannan plan ne da ya shafi wato al'amni kenan security nukta ta gaba ta wannan siyasa alghaya tubarrirul wasila sai al'ilam shine wato abin suke cewa media an kirkiro internet whatsapp labarai cikin tele ana iya yi mu duk shugaban ƙasar duniya ƙarya a nuna maka mazinaci na a nuna ma ɗan giya na a ce ma ya kashe waɗansu mutane bu tana yiwa ma bai aikata ba kuma tana yiwa ya aikata akwai wani babban professor na media na abin nan na ƙasar belgic ya faɗi wannan ya ce mensonge ta media tana daga cikin abin da an kai amfani da ita don yaƙar kadafi saboda duk an nuna kadafi ba mutumin kirki ba ne an je an yi kokarin a samu sulhu turawa sun ki yarda saboda bi saboda suna so su cimma burin su su kashe kadafi kasar ta rikice babu gwamnati su ibi arziki su irin yadda suka ga dama da shi to wannan saboda miske wannan amfani saboda alghaya tubarriul wasila kaga a ce ana amfani da media saboda cimma burin da ake so a kai gare shi to bayan wannan sai mu zo bisa ga plan na santi da magani da turawa sun kaso sai sun kace muna mu bar aiki da maganin gargajiya shin da suke suna da hankali har yanzu maganin su na gargajiya shine abu na farko itace babu wanda kai shin mu kura an ka zo an ka ce a maganin gargajiya bai da dose bai da kaza bai da kaza bai da kaza in ka sha mi za kai sai an samu maganin farmaci har waɗanda suke da kirciyar ta wannan ilimin suna ta mutuwa ba mu rubuta ba to yanzu marmakon a yiwu magani mai amfani da in ka sha magani zai amfane ka yanzu sai an ka yiwu magani mai wani abu wanda ake ce ma efe secondaire ya kashe wani ciyo ya gadar da wani ciyo saboda kullum ka zamanto kana bayan su da nyamai farmasino a akwai yanzu ka faɗa min farmasino akwai nyamai sai da miliyar ake kwasa ko ba kawa Allah ba ka iya yin kwana da abu biyu kun san ɗan adam akwai dubara da suka yi wajen kuɗi to abu biyu ba a yi dubara mai sai da sutura sai an samu kuɗi ake sai sutura amma mai sai da shinkafa ka taɓa yin mai sai da shinkafa ya kuma ba a sai shinkafa wallahi ko ba kawa Allah sai ka sai shinkafa sai ka sai da shi to abu na biyu sai magani ko bi dubara ka in baka da lafiya sai ka mi sai ka sai magani kuma an hidda ma imanin ka sha maganin addinin musulunci wanda qur'ani ya tabbatar ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ingantatta kuma an hana ma ka sha maganin ka na gargajiya sai dai maganin wa maganin likita shi ma ai daga ice aka dauko shi aka dafa duk wanda kai da matarka kace mata akwai icce kaza yana magani ko ko mallamai sun haɗi su ce a ban wayar da wannan ba farmasi ba ka son kashin kuɗi ƙarshen ta sai ta je ta kashe sansan kantimil maganin bai yi amfani ba sai a ɗauko icce a gyara shi a ba ta sai ta sha ta samu lafiya ko a ɗauko habbatu sauda da zuma maganin addinin musulunci da ruwan zamzam a bata sai ta warke na jika uku ko jika biyar amma san ka kashe biyu sun kankanta biyu me yasa suka sa wannan aqida saboda mi saboda ku ci gaba da lalacewa babu radda za ku samu yancin kanku shi yasa sarkin Belgic lokacin da prime minister afwan lokacin da za a turo yan missionaire dama mutum uku ne suka haɗa kai dan a mulki Afirka na farko sarakan turai da masu mulkin turai na biyu masu kudin turai saboda su su yi investissement an afrik na uku malaman kiristancin su na addini saboda su yada kiristanci da missionnaire kun san abin da prime minister na belgium ya gaya ma malaman coci ya ce to bari in gaya muku in kun ka sahi ku yi ta wa'azin ku amma kar ku taɓa economy din mu ku ce Yesu almasihu ya ce a barshen burkutu kun san burkutu aiko burkutu giya ce wadda ake yi da hatsi yace amma Yesu almasihu ya yarda a sha fastis shi Yesu almasihu ya yarda a sha fastis amma bai yarda a sha burkutu ba saboda mi saboda economy kin su to shi yasa waɗannan magunguna da ake yi yanzu waɗansu ba kyakkyawan niyyarsa ake su ba shi yasa sai ka sha magani ka sha magani ka sha magani babu lafiya in ma baka da kuɗi yan uwanka in yan uwanka sun ki taimaka ba masallaci ka tashi kana cewa jama'a a kawo taimako fa halaka zan yi abu na gaba wanda shine na ƙarshe tun da lokacin na ya matso shine abin da ya shafi alghaya tubarrirul wasila cikin wato azira noma da rashin lafiyar da gare mu ana iya lissafa shi amma yanzu mutum guda sai ka iske shi da ciwo sun kai ɗari shina da tension shina da diabetes shina da wane ne shina da wane ne kai inda rayuwa ba Allah na rike ita ba ga wannan gawa ce Allah tana tafiya da yawan mu gawa yana Allah fa sai an kai ka Europe an kaga irin ciwon da gare ka nasara bai iya imagine kin cewa kana iya rayuwa akwai na arzikin da gare rayuwa mun ciwo akwai wani babban doctor a University of Science yake cewa afirka in ya zo europe da an sashi cikin laboratuwar na likita an diba sai a ce mai yaya an kai kana ɗauki da waɗannan cututtuka kuma haka kai yau fasira ba kudi malami to abincin da muke ci yana da sifa guda biyu na farko sun yi muna abinci mai gas abinci mai sika duk abubuwan da ke ɓata jiki yana ciki don mi don ka ci abincin da bai da kyau in kai rashin lafiya kuma wa zai baka magani su me yasa suka yi haka saboda alghaya tubarrirul wasila su dai in dai za a samu kuɗi to ka ci bala'i kuma ka sai maganin bala'i kuma ya haifar maka da wani bala'i kun ji yan uwa a gurguje irin yadda turawa suka tsara yadda zamu rayuwa shi yasa wannan abin da kuke gani a karance na yake a ilmance su ba suna yin abu bane da haushi da zuciya da no no no bature ruwa ne masu aiki sannu akwai manya-manyan ma'ilimta na duniya waɗanda ke yin wani aiki kan wannan almustashriqun da ake kira les experts wanda za su karance ku su karanci al'adar ku nasara ya taso daga new york ya zaka nan niger ya sayi ƙauye ya zamna tare da ku ya yi ɗan ɗaki ya rinka noma ya sa kayan ku ya iya yaren ku turki ya san ku kowane ne ya san addinin ku ya san yaren ku ya san suturar ku kai yanzu gashi nan muna sawar shadda su ba sawar shadda ya an kai sun kasan muna son shadda sun karanci rayuwar mu sun yi muna fine zane wanda matan mu suke daurawa ai su ta matan su ba su daura shi ya ake suka gane zane yana da muhimmanci an nafri sun zo sun karance mu suka gane ga irin abin da muke so mu darma sai sun ka yi mun shi to haka ne ake karantar rayuwa amma matsalar mu mu tsaya mu karanci kanmu da kanmu shine babu wannan kuma tsokaci ne ne muku kan wannan akida ta alghaya tubarrirul wasila in ka dibi kowane tsari gaba ɗai na turawa ba amurka ba ba rasha ba ba china ba duka haka ne suke tafiya sai dai wani ya fi wani sharri kun san sharri ba mataki mataki ne don haka ƴan uwa musulmi siyasar duniya ta yau ta ginu ne da ta waje da ta ciki galibi kuma ba kowanne daga cikin mutane ba fasu ba a duk mutane sun lalace ba haka nan bane akwai mutane na gari sai dai wani ba a sauraron su tunda wanda zai cewa mutane ai aiki da adalci sai a ce kai wanga wani wata maganin masu aiki da gaskiya yanzu akwai mutane na gari amma kuma sun yi sun yi karanci in za ka magana kai magana ta adalci hatta da yahudawa da mushrikai da suka fi kowa ta'addanci a bayan ƙasa Allah ya faɗa la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku yahudawa da mushrikai su suka fi kowa adawa da masu imani amma da Allah zai magana kansu sai musu adalci yace laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin ba dai suke ba ba ai musu bugun goro haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a wani wuri yace minhum ummatun muqtasida daga cikin su akwai al'umma ta gari amma wa kathirun minhum mafi yawa sa'a ma ya amaluna aikin su yayi muti wa inna minhum la fariqan fariqan fariqan fariqan wata jama'a daga cikin su dan a nuna ma in kana magana ka iya adalci mushrikai ma Allah ce ai musu adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa mushrikai sun ka hana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi aikin umra ya shiga makka amma Allah ce duk da haka sun aikata wannan kada kai ko ka je kai musu rashin adalci shi yasa ba a cewa duk mutane sun halaka hadisi na Abu Huraira ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idza qala ar-rajulu halaka an-nas fa huwa ahlakahum fa huwa ahlakuhum in mutum yace duk mutane sun lalace to fa huwa ahlakahum na ya zama fi ilmadi shi ne ya halakar da su ba Allah ba don bai yiwa a ce bisa doron ƙasa babu nagari a riwaya fa huwa ahlakuhum shine mai mafi halaka daga gare su domin zai cewa duniya ta lalace ya koma ya kafirtar da mutane ya koma kashe mutane cikin masallaci na cewa jihadi yake ɗan uwa lokaci na fa ya kai kuma in ce zan ci gaba da bayanai na san ba karewa ba su yi ba nan za mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum